عبد الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawo mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai ɓatar da shi kuma wanda ya ɓata babu mai shiryar da shi bayan haka ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma nan dai annabi Muhammad bawan Allah da ya kuma manzon Allah ne Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har tashin alƙiyama. Yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce wadda ke daidai da takwas ga watan Ramadan. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin. Daidai da ashirin da tara ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da tara. Wannan shi ne kasar goma sha hudu cikin wani yawan karatuttukan littafin tahzibu kitab tauhid na al-imam abubakar ibn khuzaima Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi tahzibu da ta'liqin ash-shaykh samir ibn amin az-zuhayri Allah ya saka mishi da alkhairi dan da musulmi kamar da muke faɗi kullum muhimmancin tauhidi da kuma yadda muka ga an sakaci game da wannan ɓangare da muhimmanci game da karantar da mata shi yasa muka ba da muhimmanci a kan karantar da wannan littafi domin a yi wa Allah kyakkyawan sanin da ya kamata a san shi da sunayen shi da sifofin shi a wannan kawai shafin na hamsin da hudu a inda ne yake cewa ƙara abubakar abubakar yake wato shi ibnu huzaina وقد تكون بهذه اللحظة على صورة الرحمن عالم ممن لم يتبخر العلم لكم متابعة مدن من حديث الوهبة أصل حديث باوكتين بشيبة sai kawai matsala ce aka samu dangane da wata riwaya wadda bata inganta ba hadisi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗe shi da lafazza kamar haka لفظ التوكيل إن الله خلق آدم على صورته أما أمر وكيسك يوم لك آدم أبسى صورته أو لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه إذا أنت يهديك يا تؤذي سنتين كل سكي يريد أي المعلوم ولا يقولن احدكم لاحد كذا يتي وين قبح الله وجهك الله يمين فسكك ووجه اشبه وجهك حتى الله يمين بية فسكا ان تاكا فإن الله النبي يتي أبن بيساك ونفق هكا سبب الله مرأة تنسركي خلق آدم على صورته ya halicci adam a bisa surar wannan fuska ta wannan mutum da kake zagi idan ka ce allah ya wulakanta fuskar wannan mutum da duk wata fuska irin tashi to a fakaici kana cewa kenan har annabi adamu allah ya wulakanta shi wanda iwabu billahi kun ga magana ta wuni amma to aka samu mafahimi da cewa wai la tuqaddihu alwajha fa inna min adamu khuliqa ala surati rahman farko cewa fuska Allah nuna na ta fuska ɗan adam domin Allah ya halicci ɗan adam ne a bisa surar Allah mai rahama wannan lafazi bai inganta ba shi ne shi yake cewa wa kadista tana bi hadhihi lahwa wannan lafazi wanda bai inganta ba ala suratul rahman din nan an samu alimin wani malami min lam yatabahhar al-ilm daga cikin waɗanda ba su zurfi a ilimi ba ya rudu da ainihin wannan mafazi yana tarbiyyar da mutane da wannan mafazi wata yadda ya anna idafata sura ila rahman fi hada al-khabar min idafati sifati dhat su suke rudar da ainihin wato mutane akan cewa danganta sura zuwa ga Allah madaukakin sarki na rahama da aka a cikin wannan hadisi to ana ainihin danganta ta gaɓoɓi ko kuma ta jiki irin na ɗan adam zuwa ga ainihin Allah ana yake fahama ko sai zama sun yi kuskure fi hada a cikin wannan fassara da suka ko fahimta ghalatan bayyanan bayyananniyar bayyanannan kuskure wa qalu maqalatan shani'a kuma sun faɗi mummunan magana مظاهرة لقول المشبهة والدتاي إلا كتاي كما لما جمر باسو كما انت ألا بهم الجنشي أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم ألا يتقرني كما ألا يتقرن بكتر بسنين بإلنا من يجين بمدانا تعصو wanda suke siffanta Allah da ainihin halittar shi Allah ya kiyaye a cikin gara wannan kalmar da malam yake alamun ba alam ba ne wannan lamun din kasara a ƙasa za a yi mishi alamun malami in harfa an yaya alamun in kuma ya zama alamun ne in ya taba halin alamun zai zama Allah ya kiyaye musulunci cewa fa'in sun hadari a ilimin salafa domin a cikin yankin hadisi akwai illoli guda uku idan ba ku manta ba a baya mun yi ishara zuwa ga ainihin waɗannan illolin inda farko muka ce musamman sake sauri wal a'amash فلما أصيبه الأعمش أرسله الثوري yayin da al'imamu al'amash ya kawo wannan hadisi da cikakken isnadi sauri kuma sai ya kawo shi da irsali in sabon ya fi kasancewa amintacce huwa asibata yanzu illa ta biyu ita ce tabbisin a'amash a'amash ba shi ya saba wa sauri kuma shi ɗin mutum ne wanda yake magana da su ne illa ta uku ita ce tabbis habib ibn abi habibi wanda aure ne shi ma kuma idan ya tabbisanci to ba a karɓar ruwaye shi shi da ɗalibi malam sahiru yake cewa malam muhammad nasir bin al-albani allah ya gafarta mishi ya ƙara da cewa akwai wata matsala ta hudu ita ce jaridu ɗan abdulhamid shi wannan mutum tare da cewa mutum ne da malamai sun siffanta shi da cewa amintacce ne sai dai kuma al'imamu zahabi a cikin littafin shi ne zai da itidal ya ce bai haƙi ya ambaci hadisai wajen guda talatin na mutum ne daga ƙarshe sai shi zai haƙiƙin cewa amma a ƙarshen rayuwar wannan mutum ya samu matsala dangane da muguwar hadda mugun hadda to wannan daga abin da zai ƙarfafa haka shi ne a cikin ainihin wato wannan ruwaya tashi shi ne ya rawaito ainihin da wancan lafazi ne nuna amma kuma a wata ruwaya an samu shi kan shi ya rawaito ta ala suratihi din bai bayyana ala suratul rahman ba ibn abi asim a cikin kitab sunna shi ne rubuto na lamba ta 518 abin da ake so a nuna nan a takaice musamman ga waɗanda suke yin ilimin hadisi wannan hadisin an rubuto shi da lafazza guda biyu lafazin farko shi ne tabbata shi ne inna allaha khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci Adam a bisa surar da aka ga annabi Adam da tsawon shi da kaurin shi da fadin shi shi wanda bai tabbata ba cewa inna Allah khalaqa Adam ala suratul Rahman Allah ya halicci annabi Adam a bisa sura Allah ko kuma ibnu Adam ala suratul Rahman wannan lafazin bai tabbata ba Allah yake da ke to wannan sun gaba da karatu ni ne yake cewa kana Abu Bakr ina Abu Bakr yace wa muslim hadha al-khabar la yakadu yahtajju bihi ulama min ahli al-athar irin wannan hadisi malaman da suke zurfi a cikin ilimin hadisi da wahala ka ga sun yi hujja da irin wannan hadisi la siyama idza kana al-khabar fi mithl hadha al-jins musamman ya zama irin wannan hadisi da inganci ya zo ne a irin wannan jinsi na matsala wato abin da ya shafi tauhidi abin duk da ya shafi tauhidi ba a wasa da shi duk abin da ya shafi tauhidi ne zama yana da matsala ko ya malamai sai su jefar da shi fi manhajil ilmi laysa bata abubuwan da yake wannan hadisin da ya tabbata to yana wajen tabbar lallai ne abin da ya da shi a karɓe shi a matsayin ilimi na fi hannun hidar amal ba wai abu ne wanda yake wajen da wani aiki ba bima kad yastadallu ala sihhatihi wa sabitihi bi dama'il min ba. wato akwai abubuwan da misali yanzu kamar sallah kamar azumi idan wani hadisi ya zo game da sallah ko azumi wanda bai tabbata ba za a dubi abin da ke cikin hadisi sai a dubi ayyukan musulmi in ya dace da su sai a ce eh to ko da yake a ilmanci hadisin bai tabbata ba amma abin da yake da shi kuma gaskiya ne to amma irin waɗannan hadisai ne waɗanda suke ba da labari game da surar Allah ko siffa Allah madaukakin sarki yadda ba mu taɓa gani ba ko abin da ya zo a hadisi ce in wani hadisin da ya zo da bayanin wata siffa ta Allah bai tabbata ba sai malamai su ce to ba ma hanya kaɗai da za mu samu bayani ita ce ƙur'ani ko ingantaccen hadisi in wani hadisi bai tabbata ba to ba mu shiga ɗarɗar domin ba mu da wata hanya da za mu iya ƙarawa wadda za ta tabbatar mana da cewa wannan abu ya inganta wa tashbihin wa tamthilin da kuma ainihin wato a karantawa da kuma buga misalin jibril da yayin hannun sunan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ba wani aiki ba ne da ya shafi ibadoji balle mu iya samun wani abu wanda yake kama da shi ko irin shi na daga cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min tariq al ahkam wal fiqh ne daga hanyoyin hukunce hukunce da fiqh misali yanzu idan wani hadisi ya zo mai rauni ya ce a yi sallar la'asar raka'a hudu kun ga wani da za mu tantama game da abin ba don dama raka abu da ke sanin la'asar wato za mu iya natsuwa da cewa to ko da yake dai hadisin an bincika ilmance yana da matsala amma kuma abin da hadisin yake faɗi ya tabbata to amma abin ne yana siffanta abin da baki taɓa gani ba shi kuma abin ya zama bai tabbata ba to kun ga anan za ki yi taka tsantsan cewa to fa dama ba ki da wata hanya da za ta taimake ki wajen zama ingancin wannan abu idan har ba jamilin ya inganta ba ne. don haka irin wannan hadisi ba na ba sa duba da shi a irin wannan hali ƙarshe sun yi na ce sami a zai fi himmanu idan sun yi a ranar alaini a ranar alaini dukkan wata siffa da kika ji Allah ya bambanta wa kanshi to tana zuwa da ma'ana guda biyu ne sai a kiyaye wannan da kyau wata siffa da kika ji Allah ya bambanta ga kanshi to tana zuwa da tsawon ma'ana guda biyu ne wato wannan darasin ya zo ƙarshe ne akan wannan shimfiɗa da ya daɗe yana mana ita to yana so ya gara miki ƙa'ida guda wadda ake fahimtar duk abin da kika ga an ce kaza na Allah misali ɗakin Allah masallacin Allah ka'abar Allah duk waɗannan abubuwan da kike jin ana danganta su da Allah da a ce siffar Allah hannun Allah ƙafar Allah izinin Allah to waɗannan irin abubuwan na bayani a kansu nuna yake cewa a habibu ma na ɗaya daga ciki idafatu zat akwai abin da yake duk wanda kika ji an danganta to ana danganta ne ana siffanta zatin Allah madaukakin sarki kama a ce Allah madaukakin sarki yana da haƙuri Allah madaukakin sarki yana da rahama Allah madaukakin sarki yana da gafara yanzu waɗannan siffofi ne ake dangantawa ake siffanta yadda Allah madaukakin sarki zafin shi mai tsarki da ɗaukaka yake wal ahar nau'i na biyu na abubuwan da kike jin ake dangantawa da Allah idafatul khalqi akwai abubuwan da ana danganta su ne amma idafa ce ta cewa Allah ne ya halicce su kamar a ce baitin lahi in aka ce baitin lahi ɗakin Allah shin ana nufin ɗaki ne da Allah yake shiga yake kwana? A'a, yake nufi Allah ne ya halitta shi. Abdullahi bawan Allah. Shin ana nufin Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi ne don ya sa shi zai mishi nema a wata gona? A ana nufin wannan bawa Allah ne ya halicce shi. Haka yake gaba an ce masjidin lahi masallacin Allah ko masjidin lillahi masallacin Allah wannan ba wa nufin cewa Allah yana shiga wannan wuri yana limanci ko yana sallah ko yana kira sallah subhanallah abin da ake nufi Allah ne yake da haƙƙin abarta mishi a cikin wannan masallaci idan haka duk sanda kika ji an danganta abu ga Allah to yana karewa ne ɗayan abu biyu ko dai ana siffanta zatin shi ko kuma ana siffanta halittar shi wani da su yake fata fahimu hadayin ma'anawai ne ku yi ƙoƙarin ku fahimci waɗannan ma'anoni guda biyu wala ku zamu to kar ku yi kuskuren fahimta ku ji an ce ɗakin Allah ki ɗauka cewa ai Allah yana shiga yana kwana ne masallacin Allah ki ɗauka cewa Allah yana shiga yana ibada ne a'a ana nufin waɗannan abubuwan mallakar shi ne wani ne ake bauta mishi kana abubakar nan abubakar ibn umar yake fasiratu adam hin sittuna zira'an ai siffar annabi adam ita ce kamu sittin kuma duk sanda aka ce kamu ɗaya a hausa ana nufin daga gwiwa hannunki ki miƙe tsinkewa tsinki har zuwa ainihin ya tsinki mafi tsawo na tsakiya shi ne ake nufi kamu guda yanzu haka kamu ɗaya ke ne shi ne zira'i ɗaya to tsawon annabi adam haka so sittin goma shida in faɗi da nizaranci goma shida ma'ana a ce haka ɗaya biyu uku uku biyar hamsin da bakwai hamsin da takwas har hamsin da tara har sittin tsawon annabi adam kenan a haka Allah ya fice shi kuma duk ya fatarwa da kike gani yanzu ya fita tsawo duk ya bishiya ba a yanzu kike ganin ta ya fita tsawo to tsawon annabi adam kenan ta kuma kirjin shi kuma fa kamo arba'in haka ɗin so arba'in shi ne faɗin kirjin annabi adam haka allah maɗaukacin sarki ya halicci annabi adam to wani hadisi da ke cewa allah ya halicci annabi adam ala suratu wani hadisin yadda aka ga an kwatanta annabi adam ɗin nan to haka aka yi shi ba shi ba an yi shi ɗan ƙaramin bane ya girma kamar yadda mu an yi ne ɗan ƙanana sannan muka girma to amma shi yadda aka gani shi ɗin to haka Allah ya yi shi a cikin yin hadisi ɗin da Buhari ya rawaito sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ɗan adam ba zai shiga aljanna ba sai a bisa wannan sura dukkan mu in Allah madaukakin sarki kai mu lahira za mu shiga aljanna insha Allah ta'ala a bisa wannan sura ce ta annabi adam saboda wannan jiki da kika gan shi annabi ya ce halitta ta rinka raguwa ne ta rinka raguwa har zuwa yadda take a kanmu misali adawa sun fi samudawa samudawa kuma sun fi ainihin kibbawa da turkawa da makamantansu sannan halitta take ta raguwa take ta raguwa take ta raguwa kamar ni da irin da ake ganin mu a yanzu cikin halittar yau dogaye ne in suka ɗauke mu waɗancan zamanin ba mun ci girman ƙananan yayayin yara ba to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ranar lahira idan za a shiga aljanna dukkan ƴaƴan annabi adam za a mai da su ne su zama manya manya dalilin saboda asalin wannan surar da aka halicci annabi adamu ita ce surar da ta dace mutum ya zauna a aljanna yanayin irin wannan jikin ne zai iya jin daɗin aljanna wannan jikin ya yi kankanta ba ga iya jin daɗin aljanna ki duba yanzu ki gani yanzu tanka ce muka kunna nan wannan tanka yanzu in kika sa wa jinjiri dan wata uku sai ya yi mura jikin shi ya yi kankanta da iya ɗaukar wannan sanyin na fanka sannan in kika ɗauko tsohuwa da ta shekara sittin yanzu ita ma in kika sa ta nan sai ta rinka mai kyarkyata saboda ba jikin ya koma ya yi rauni ya koma kamar jikin yara to mutum haka ne ma yanzu akwai yanayin da za a kai aka kunna mana iya condition ne sai mu ga mana sanyi ba za mu iya dauka ba to aljanna kuma daɗi ke bisa daɗi to yanayin jikin ɗan adam a yanzu da ike ba zai iya ɗaukar daɗin aljanna ba don haka sai Allah ya mai da mu asalin halittar babanmu na farko shi ne Adamu alaihi salatu wassalam wannan yake cewa don haka surar da Allah ya halicci annabi Adam ita ce kamu sittin التي خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آدم عليه السلام خلق عليها وبعدين جبار الأمر تيوا أبسا والنسير تي أكمل تأمين شيء عند آدم ما علامة وهم بعض ممن يتبحر العلم ما هو أبسا يبدأ وفي وقت بسيط في أئلي لك بطول فظن أن قوله على صورته وأنه يرد تعريفك وتنكيوا أيضا أكتي الله لك آدم على صورته أبفا صورة شيء فيك مثل أبفا صورة الله سبحان الله فيك صورة الرحمن صفة من صفات ذاته ستر الله الرحمة أي ستة أيتي بجتكين ستة ذات الله جل وعلا Allah wanda yake ya ɗaukaku kuma Allah madaukakin sarki ya fi kowa. Allah ya fi ƙarfi an an yi saka bizbara'an Allah ya fi ƙarfin a a siffanta shi da zira'i ba za su iya siffanta Allah ku ce Allah kamo kaza ba mun kika haka sun yi kuskure wal ashbar ko kuma da shibri shibri shine ɗani guda haka daga wannan babban yatsan ki in kika miƙe yatsan ki kamar kina dakuwa sai ki sa a ƙasa ko a jikin bango haka to daidai yatsan ki na tsakiya to shine shibir ɗaya shibir na biyu shibir na uku to ba haishi yana kiran wannan ɗani a ce ɗani ɗaya ɗani biyu ɗani uku to Allah ba a gwada shi da haka kar ki ce Allah tsawon shi inci kaza ne kin kuskure ba a yi wa Allah haka annabi Adam ne wannan ake kwatantawa ba Allah ba ku fahimci wannan da kyau mana yake cewa kan Allahu nasahu Allah ya tsarkake kanshi ya tabbata kuma ya tsabtace an sifatul makhluqina Allah ya fi ƙarfin siffa ta halittu siffa Allah siffa ce wadda shi kaɗai ya kaɗaitu da ita kuma shi kaɗai ya san yadda take faƙala Allah madaukakin sarki ce laysa ka mislihi shay'un babu abin da yake kamar Allah wa huwa as-sami'ul basir Allah mai ji ne kuma Allah mai gani ne wa huwa kama wasafa nafsuhu fi kitabihi ala lisani nabiyyi to kamar yadda Allah ya siffanta kanshi a cikin littafin shi haka kuma annabi ya siffanta shi a cikin harshen shi mai tsarki la ta sifatul makhluqin Allah ba siffar shi ɗaya da ta ainihin halitta ba min haywan daga cikin dabbobi masu rai wala min mautan ko kuma daga cikin dabbobi matattu Allah madagacin sarki ya tsabtatu daga a ce yana da wata siffa ta dabbobi masu rai ko kuma matattu kamar shabbahun kamar shabbahun jahaniya ma'budahum bil mautan kamar yadda ainihin wato jahaniya suke siffanta abin da suke bautawa da ainihin siffa ta mutuwa ولكن مشبه الغالية من الرافضة فمن الله مدوكتين سلكي ba kamar yadda waɗanda suka zaƙe ni daga cikin ƴan shi'a suke siffanta ma'abudahum bi bani adam ƴan shi'a suna siffanta ainihin wato abin bautawa su sai su ɗauko wani mutum sai su ainihin dubi siffar shi sai su siffanta cewa haka abin halitta yake qabbaha Allahu hadaini qawlaini waɗannan maganganun guda biyu da mujahamiya da na ɗan shi'a waɗanda suke siffanta Allah da wasu nakasassun halittu don halitta kowace iri to nakasasshiya ce Allah kuma nakasasshe ba ne to waɗannan mummunan maganganu da suke yi na siffanta Allah da halittu malam yace Allah nuna waɗannan maganganu wa qa'ulu ma kuma Allah madaukakin sarki ya nuna waɗanda suke faɗin irin waɗannan maganganu Allah madaukakin sarki ya taimake mu kun ga tun daga san da muka fara karatun littafin nan har zuwa yau duk muqaddima ake yau ne za a fara karatun littafin a bisa barukan abubuwan da malamin yake so yayin karantar da mu ɗaya bayan ɗaya dama bari ku ji yadda asalin ake nufi da tauhidi da hausa shine sanin Allah sanin Allah domin Allah ya saukar da alƙur'ani ya auko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama don a bauta mushi to hatta annabi da kanshi sahabbai sun tambaye shi sun ce har ra'aita rabbaka ko ka ga Allah ranar da aka yi Isra'i da Mi'raji da kai yake an na ra'aito nuran ra'aito yake ta ban gan shi na dai da haske amma ban gan shi ba annabi Musa alaihi salatu wa salam suna zance da Allah yana jin murya Allah Allah yana jin murya shi wata rana sai ya ce wa Allah arini anzuru ilaika ya Allah ka bari in ganka mana sai Allah madaukakin sarki ce mishi in ni ka lan tarani ba za ka iya godiya ba walakin yanzur ila aljabal sai dai ka dubi dutsen da kake akan shi ko dubi dutsen da kake kusa da shi fa in in takarra makanahu idan ya tabbata a inda yake in ya fiso mishi haske na in har ya tabbata to fa sai fa tarani to kai ma za ka iya godiya annabi sallallahu alaihi wasallama sai kwatanta wa sahabbai haka ya sa babban yatsan shi yana nuna kan yatsan shi dan ali yatsan shi na nuni yana haka yana cewa sai Allah ya bayyana da hasken shi ga annabi Musa ga wannan dutse kamar kan yatsa kamar kan yatsa Allah ya bayyana wa dutsen haske sai dutsen ya rubuje ya zama gari hasken Allah kamar kan dan yatsa Allah ya nuna dutsen sai dutsen ya wargaje annabi Musa ya faɗi ya suna shi kuma da ya farka shi ne sai ke cewa Allah na tuba a nan duniya jama'a ba a ganin Allah wanda duk ya cewa ga Allah wannan ya kauce daga aqidar musulmi saboda a cikin hadisi nan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa ala innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangiji ba har sai kun mutu da haka duk wanda yake ya ga Allah a nan duniya jama'a ƙarya yake yi mulhimi shi ko mace shehi shi ko muridi mulhimi shi ko wani ido ne ba a ganin Allah a nan alaihi wa alihi sallama bai ga Allah ba martabar da manzon Allah bai kai gare ta ba wanda biyu da awar ya kai gare ta jama'a ya bata domin annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kai shi inda bai taba kai wata halitta ba ya rauke shi ya kai shi saman bakwai saman bakwai din ya kai shi sama da saman bakwai shi ne yace da suka tafi suka tafi mala'ika jibril sai ce mishi to ni fa nan aka ce mana mu tsaya ni ba na wuce nan amma kai an ce ka wuce annabi yace sai ne ta takawa ne ta takawa ne ta takawa yace har sai da na je inda na fara jin karan alƙalamin Allah min min yalqalamu wa ma yasturuna dinna yana jin karan waɗannan alƙalama suna ta rubutu da mara kabbara Allah ranar kaza wani zai mutu wani zai haihu ranar kaza wani zai aure wani zai kaza suna ta rubuce rubucen kabbara Allah yace ya ji wannan karan yace can sai ga wata koriyar dabbura yake Allah madaukakin sarki ya yi magana da shi iyakacin magana to kun ga anan wallahu alam annabi sallallahu alaihi wasallam hasken can da annabi Musa Allah ya taso ya dutse ya nufa dutsen kuma annabi Musa ya faɗi ya soma a zahiri wannan hasken ne Allah ya bawa annabi darajar shi ya ga hasken da yace an ra'aytuhu ta ya zan in gan shi ni ra'aytu na dai ga haske hasken da annabi Musa ya kasa ɗaukar ya gani dutse ya kasa gani shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani a zahiri wallahu a'lam idan kun fahimci nan da kyau ashe shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallama da yake bayanai dangane da Allah yana bayanai ne akan abin da Allah ya gaya mai domin yanzu misali wata mace tana can garin damaturu ko mai digiri ko lodo ko tara ba tana jin albani a cikin kasar amma ba ta taɓa ganin shi ba tsakani da Allah in aka ce ku siffanta shi kuna jin za ta iya siffanta shi daidai ba za ta iya ba to ni ne halittu na ke ne balle Allah maɗaukakin sarki da baka taɓa ganin shi ba ba za ka iya siffanta shi ba don haka iyakar abin da ya faɗi yake wannan ita ce siffar shi sai ka tsaya a nan iya abin da yake wannan siffar shi sai ka tsaya a nan iya abin da yake wannan siffar shi sai ka ƙara idan ya zama kana yi da ka to za ka hallaka to da ita ana so ki bauta wa Allah bauta ingantacciyar bauta ko zama wajibi ne a nuna miki siffofin Allah a cikin alkur'ani siffofin Allah a cikin hadisi to hadisin kuma ya zama ingantacce to duk abin da aka ce miki siffa Allah ce to ga yadda ake so ki zama shine yadda kika ji ta ki yadda amma ko da kin ji wannan sune na siffar yayi ɗaya da wata siffa ta halittu to kar ki ce wannan ba daidai ba sai ki ce a wannan daidai ne amma kuma suna ne yayi ɗaya amma ba wa nuna cewa irin abubuwan da na Allah da na halittu iri ɗaya ne sannan kada ka karyata kake ce karya ne don in kika karyata to Allah ya ce yadin lahi fauka aidihim hannun Allah bisa ga hannayensu yanzu sunan hannu ne da sunan hannaye wai ɗaya amma baya nuna irin su ɗaya domin Allah cikakke ne kuma mahalicci ne bayi kuma nakasassu ne kuma halittu ne ƙa'ida ta farko kenan ƙa'ida ta biyu kacce kwatanta karki ce yadu kawai karki haka karki ce hannu Allah kamar hannuna ne subhanallah wannan barna ce Allah ya ce fala tadrubu lillahi al-amsal karki zuba wa Allah misali kada ka miki ce hannu yana nufin kuwa karfi wannan kuma in kika haka kin yi ta'awuli batili kin yi barna to yanzu ya za ki ce kenan ni rubuta sai ki ce yadda sai ki wuce Allah yana da hannu yana da hannu sai ki wuce muka ce to ki mana bayani sai ki ce bai yi mana bayani a Qur'ani ba don haka mu ba za mu iya karawa ba sai muke in aka san Allah a bisa yadda ya kwatanta kanshi ya fi zaman lafiya in ka ƙaryata to shi fa ya faɗa kuma an ƙaryata idan kuma garin kwatantawa aka je aka siffanta shi da halittu to an kafa shi idan kuma aka juya ma'anar daga hannu aka ce ƙarfi to nan ma kuma an yi mishi zangayi don haka ingantacciyar aƙida ta musulmi ita ce tawfifullah subhanahu wa ta'ala min ghairi ta'til a siffanta Allah ba tare da an ƙaryata ba min ghairi tashbihin ba tare da an kamanta shi ba wa min ghairi inkarin aw tamthil kar ai musu kar kuma a buga misali a ce kamar shi kamar ka ba idan kuka san Allah a haka to daga cikin fa'idodin shi ne kina da cikakken imani da tauhidi na gari to kuma ranar lahira rabin wata fa'ida ba ta ƙara bayyana ya zo a cikin ainihin alƙur'ani inda Allah yake cewa yau da yukshafu an sakin ranar da za a yaye ƙauri shin yaye ƙaurin ne waye zai yaye ƙauri Allah ne zai yaye ƙauri halittun shi su gani don su shaida su ko kuwa su halittu ne za su yaya ƙauri saboda fitina da wahala ta ainihin tashin alƙiyama da yawa aka samu malamai suka ɗauki fassara ta biyu ɗin nan cewa ai abin da ake nufi ranar alƙiyama wahalhalu za su yawa ne wahalhalun da har za su kai da mutane su rinka naɗe ƙaurinsu amma malamai suka ce wannan fassara kuskure ce saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama da kanshi ya ce yakshifu rabbuna an faqihi yawmal qiyama ranar lahira ubangijin mu zai yawo kaurin shi a lokacin ne dukkan mumini sai ya tafi zai yi sujuda kuma ya yi sujudar ga Allah madaukakin sarki don ya ga kaurin Allah a wannan ranar munafukai za su kokarin yin sujuda sai su kafa sai Allah ya ce wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimuna suna da lafiyar su da alafi a duniya ana ce musu ku je ku yi sujuda suna ki a yau kuma wai sun ga tsoron Allah ba su faɗi su sujuda sai Allah madaukakin sarki sai ya hana musu ikon yin sujuda don haka sai bayyana a dandalin kiyama wanda duk kika ga ya faɗi ya yi sujuda a wannan lokaci dalili ne akan cewa mumini ne wanda duk kika ga cewa ƙwaƙwabin shi ko kwankwasan shi ko bayan shi ya ƙaje ya kasa yin sujuda to imma kafiri ne imma munafiki ne shi ne Allah madaukakin sarki a wani wuri cikin suratu yasin yake cewa wan tazil yawma ayyuhal mujrimuna a yau masu laifi sai ku bambanta kanku ma'ana bambanci daga cikin bambancewar ita ce duk wanda aka ga yayi sujuda gaban tsoron Allah shine mumini wanda ba ya kasa kuma shine kafiri ko munafiki to wannan siffar ta Allah idan kika yi musunta a nan duniya kika ce ba ƙauri ake nufi ba to shi kenan ranar lahira in ya bayyana kuma ƙauri ne ba za ki zama daga cikin waɗanda ba ki shaida ba tun a nan duniya kin yi musu misali Allah maɗaukakin sarki ne ya azurta wani da yake yawo a ƙasa sai ya samu kuɗi sai sai sabon babur sai aka zo aka gaya miki saboda kina hasada da shi sai kika ce ƙarya ne ya sha ne sai sai babur ana cikin wannan musu sai ga shi wajen ya wuce zuwa ka ce gashi can sai ce Allah ya ƙarya ne ba shi ba ne me yasa saboda zuciyarki ta riga ta yanke cewa ba shi ba ne don haka ko kin gan shi din ba za ki iya ba shi ba sai in kin gan shi yana tafi a ƙasa kamar da kika saba don haka ya ku musulmi ya ahli sunna ku sani da cewa siffanta Allah da wata siffa daga cikin siffofin da ya siffanta kanshi ko annabin shi siffanta shi da su a cikin hadisai ingantattu ba kamanta Allah ba halittu ba ne sai dai sunan waɗannan siffofi ne yau daidai da sunan wasu gaɓoɓi na halittu to kuma ba ya lazimta cewa sun zama iri ɗaya don haka yau ita ce ƙarshen muƙaddimar wannan littafi wadda muke ainihin karantawa za mu tashi inda mana ya ce babu zikri isbatul aini lillahi azza wa jalla babin da ke bayani dangane da tabbatar da ido ga Allah maɗaukakin sarki Allah yana da ido to nuna in taɓa zubin Allah yana da ido me yasa muka yadda Allah yana da ido saboda ayoyin alkur'ani sun yi mana tabbaci Allah yana da ido ba za mu ƙaryata ba ba kuma za mu canza ma'anar ba ba kuma za mu ainihin kwatanta shi ko buga misalin shi da irin halittu ba amma za mu ce Allah yana da ido kamar yadda ainihin Allah ya faɗi a cikin alkur'ani yake alama tabbata bin khaliqul bari min nafsihi muna tabbatar da ido ga Allah kamar yadda Allah mahalicci ya tabbatar wa da kanshi wannan siffa ta ido shi maskani tanzilihi a cikin littafin shi alqur'ani tsararre wa ala misalihi bin mustafa haka nan muna tabbatar Allah yana da ido kamar yadda hakan ya tabbata a cikin harshen annabin shi zaɓaɓɓen Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana Allah azza wa jalla li nabiyhi Nuh salawatullahi alaihi ga magana da Allah ya gaya wa annabi Nuhu Allah ya ce da shi wasma'il fulka bi a'yunina ka kera jirgin ruwa akan idonmu wa wahayina sannan kuma da wahayin mu za ka yi wannan aikin wannan magana take nufi lokacin da kafirci ya yi yawa a tsakanin mutanen annabi Nuhu da bakan magana kai har ya kai annabi Nuhu sai su kama shi su lakaɗa mishi duka sai ya suni sai su ɗauka cewa ainihin mutuwaye sai su ɗauke su su je su jefar da shi a bola annabi Nuhu alaihi salatu wa salam in ta su sai dai addu'a yace Allah ka shirya da su da su fahimta bane to da abu ya tsanani ya zama ɗa ya taso sai uban shi ya kira shi ya kai shi gaban annabi Nuhu yana mishi mugunya wasuwa da cewa kaga wannan tsohon eh haka muka tashi mu da ganshi yana cewa wai a bar bautar gumaka a dawo ana bautar wani abu ya Allah shi kadai a hir ko bayan ba raina kar ka sake ka yarda da shi sai da annabi Nuhu ya shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma bai sami mutane ɗari ba mabiyan shi to da abu ya tsanani shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ce to waɗannan mutane ba za su gyaru ba annabi Nuhu ya yi addu'a rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara Allah karka bar gida ko kwaya ɗaya a duniyan nan na kafiri innaka in tazarhum dan in ma ka bar su la yalidu illa fajiran kafara za su ta haihuwar mutanen banza ne kafirai Allah ya amshi addu'a annabi ne shi ne sai ce wasna'il fulka ka je ka tsora jirgin ruwa bi a'yunina ka yi wannan akan idanu wa wahayina kuma da wahayin mu baka ni ka baka umarni ka je kana tsorawa akan idanu muna ganin ka yanzu wannan aya tana tabbatar da Allah yana da ido ko ba ta tabbatarwa tana tabbatarwa to mu ahli suna sai muka ce mun yadda da ita kamar yadda ta zo su biyu suka ce yanzu kun yadda Allah na da ido muka ce ni yadda sai suka ce yanzu kun yi nufin Allah na da ido irin na mutane sai muka ce a'a to tun da haka ni ku ce ba ido ba ne mana sai muka ce a tun da ya ce ido ni ma mun yadda ido a tsaya a nan ba za mu ƙaryata ba ba za mu kwatanta ba ba za mu buga misali ba ba kuma za mu karkatar da ma'anar zuwa ga wani abu ba sai dai mu ce Allah yana da ido kamar yadda ya ce wa Nuhu ka kera jirgin ruwa a kan idona sannan kuma da wahayina shi ke nan sun tsaya a haka wannan jama'a shi ne tauhidin da kaɗai muka yarda da shi bayan wannan ba mu yarda da biyan tauhidi na ilmin kalam ko tauhidin falasifa ko makamantan haka ba ko kuma tauhidin maturidiyya ko tauhidin ash'ariyya duk wannan ba mu yarda da shi ba gaba ɗaya muna da yaƙinin wannan nau'in na tauhidi ba shiriya ba ce wadda Allah ya aiko annabi a kai karkata ce ta samu wasu al'ummar musulmi cikin kuskure ne ko ba kuskure ba muna da fatar Allah maɗaukakin sarki ya gafarta waɗanda suka tsingina cikin wannan kuskuren amma gaskiya saboda Allah ba hujja ba ce akan mu ci gaba da karanta ire-iren waɗannan tauhidi irin su littafin hayatul islam ibadatul dijinna da kuma jawharatu tauhidi da makamantan waɗannan littattafai waɗannan ba su ne littattafan tauhidi ba sama kun ji littattafan tauhidi ne littafin da zai ce babin da ke tabbatar da cewa Allah na da siffa kaza sai ce saboda ba aya a cikin suratul hud aya ta 37 Allah ya ce kaza wannan shine tauhidi domin sai mutum san Allah tunda ba mu taɓa ganin shi ba ba mu taɓa jin shi ba ba mu taɓa taɓa shi ba to shi ya ba da labarin kanshi a cikin littafin shi to sai mu tsaya a nan annabin shi da Allah ya sanar da shi shi ya ba da labari shi ma sai mu tsaya a nan shi kenan ta ƙare wa qala azza wa jalla Allah mai buwa da ɗaukaka ya ce tajri bi a'yunina jirgin ruwan annabi ne yana gudana akan idanuwanmu yanzu can Allah ya ce mishi ya kera jirgin ruwan akan idon shi wato Allah na gani sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce mishi jirgin ruwan sanda ke gudu yana gudana akan ruwa din nan to a bisa idon mu ne wannan jirgin ruwa yake ainihin gudana wannan ita ce aya ta goma sha hudu cikin suratul qamar wa qala azza wa jalla Allah mai buwa da ɗaukaka ya faɗi shi zikirin Musa da ya yana tarihin annabi Musa a cikin alqur'ani Allah ya ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni Allah ya ce na ɗora maka soyayya daga gare ni wa litusma'a ala aini domin ka girma ka rayu a bisa idona ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa annabi Musa iyakacin soyayya kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa annabi Musa ya rayu a idon Allah Allah maɗaukakin sarki yana ganin shi wannan aya ita ce ta talatin da tara cikin surata ƙara waɗannan ayoyi guda uku dukkaninsu suna tabbatar da Allah yana da ido ko na'am mu ahlus sunna mun yadda wa qala Allah yace wasbir li hukm rabbika kai haƙuri da hukuncin ubangijinka Allah yake gaya wa annabi abinda Allah ya hukunta maka ka yi haƙuri da shi ka yarda da shi fa innaka bi a'yunina Allah ya ce wa annabi domin akan idan mu kake duk abin da kake akan idan mu ne suratul tur aya ta 48 wa qala sunan yace fa wajibun ala kulli mu'min wajibi ne akan kowane mu'mini أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق الباري لنفسه من العين واجبين ده دكا من يتبت وبمحل التنشي دكا سبوت ده يتبت وكنشي وان ده بغتت المدى من سبوتي أكو أولي سبا تأيدو تو دكا من يدول من يدتي وأن لا ينادى إيدو وغير مؤمن باهئ يدني ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله mutum duk da yake kore wa Allah siffar da Allah ya tabbatar wa da kanshi a cikin littafin shi alqur'ani wannan ba mumini ba ne ya fita daga cikin tsarin muminai saboda wajibin imani shine ka yadda da Allah da siffofin shi da sunayen shi a bisa yadda ainihin ya ba da labarin su kar ka kore su kar ka kwatanta su kar ka siffanta su da wasu halittu kar kuma ka murɗe ma'anarsu yadda ya faɗe su ka yarda da su to jama'a kun ji babu na farko yanzu wannan babu ya karantar da mu tabbatuwar cewa Allah madaukakin sarki yana ainihin da ido to babu ainihin shakka akan haka sai kuma babu zikri isbatul aini lillahi jalla wa ala mana ya sake cewa ga kuma wani babin da ke bayani akan tabbatar da ainihin wato ido ga Allah madaukakin sarki bi bayanin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bayanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ja'alahu Allah mubayyin wanda shi annabi Allah ya sanya shi shine mai bayanin alqur'ani anhu shine yake bayani a madadin Allah azza wa jalla fi qawlihi a idda Allah yake cewa annabi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim mun saukar maka da azzikir menene azzikir anan shine alqur'ani domin ka yi wa mutane bayanin abin da muka saukar musu ba dan kun ga domin kai ne Allah madaukakin sarki ya amince da kai yanzu abin da muke cewa akwai wani mutum a duniya ne da Allah ya amince da shi ya fassara wa mutane alqur'ani irin yadda Allah ya amince wa annabi babu irin da zai fassara alqur'ani in yana fatan fassarar shi ta karɓi fa sai dai mu kamar annabi abinda annabi ya faɗi ya faɗi abinda Allah ya faɗi ya faɗi in ba nan ba abinda almajiran annabi suka faɗi ya faɗi in ba nan ba almajiran almajiran su to aka ce ya take ta nan in abu ya gagara sai in ya iya larabci irin larabcin qur'ani in ya karanta abin ya fahimci abin ya yi daidai da irin larabcin da ya fahimta ya mutane bayani in ba haka ba fa in suka zo suka tambaye ki ana gafarta malama ina fassara aya kaza ba ki sani ba karki ganganci sai ki ce ban sani ba ban sani ba ba za ta ƙara miki kaskanci ba sai dai ta ƙara miki daraja idan kun gane ni da kyau wannan tun da muka ji bayani dangane da qur'ani ga ayoyi guda hudu waɗanda malam ya kawo mana suke tabbatar da cewa Allah yana da ido to kuma muna buƙatar mu ji shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ne ne ya faɗi malam yake fa bayyana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna lillahi aynayn annabi ya bayyana cewa Allah yana da idanuwa guda biyu fa kana bayanuhu muwafiqan li bayani muhkam at-tanzil sai wani bayanin annabi ya yi daidai da bayanin wannan littafi tsararre alqur'ani allazi huwa masturun baina daf'atayn ba baina daf'atayn littafin da aka rubuta shi a tsakankanin bango guda biyu alqur'ani ba yana da bango dama da hagu ba to wannan littafi da aka rubuta shi a tsakanin bangaye guda biyu maqru'un fil maharib littafin da limamai suke karanta shi a wuraren da suke tsayawa suna limanci wal katatib littafin da ɗan islamiyya da ɗan makaranta allo suke karantawa wannan littafin abubuwan da ya faɗi game da cewa Allah na da ido annabi ya zo ya bayyana cewa Allah yana da idanuwa guda biyu kamar da Qur'ani ya nuni zuwa gare shi حديث الفرق أكثر تباشرت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية أبي هريرة بيدي فسر ومن آية فيكي بعد آية فيكي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الله ينا أمرنيكم da in an ba ku amana to ku mayar da amana mai zuwa ga masu ita in ka ba ki ajiya ranar karɓar ajiyar nan karki kawo wani uzuri ki ɗauko ajiya ki bayar idan aka ɗauko dukiyar maraya aka ce wance eh an amince da ke ki kula da wannan dukiyar maraya so ake ranar da ya girma sai ki zo ki tattaro jama'a makwabta ko shaidu kun san ranar kaza ga watan kaza uban wane ya rasu eh an bar gidaje an bar motoci an bar kaza an bar kaza abubuwan da za su yi a bari an bari abubuwan da ba za su yi da mu sai da su mun rike musu kuɗin jama'a kun shaida eh to ga kuɗin su wani kai ba su mun ga kaya hankali ne kam ka sa hannu cewa ka karɓa daga cikin dukiya mafi rikici a duniya ba lahira ku kiyaye ita ce dukiyar marara babu dukiyar da ta kai ta rikici duniya ba lahira tun a nan duniya Allah yake cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara masu ciwo kansu dukiyar marayu amma sai Allah yake da zalunci to su sani da cewa wuta suke ciwo kansu amin duniya kenan fa sai kuma yace wa sayaslawna sa'ira a ranar lahira kuma za su shiga wuta horariyar wuta so da haka cin dukiyar marara bala'i ce ci ta kowa za ta zama da sauki amma ta maraya to wallahi tallahi matsala ce kuma duk ma'aikacin gwamnati an ɗauke ka cewa za ka je ofis karfe takwas zuwa karfe hudu ko karfe tara zuwa karfe biyar to amana ce kar ka sake kai kwanje matuƙar kasance a gaba ka iya fito kai declining kai resigning ka sauka daga aiki ka ba su takarda cewa ka haƙura in ba haka ba in ka makara ba ka da wani izini wanda ba ka ba su to ba ka yi amana ba to in kuma da aka baka to an baka da kuɗin aikin da kai da kuɗin aikin da ba ka yi ba kuma ka ci amana saboda mutane ya kamata kowa ya fahimci wannan yanzu mutane suke ya ai dukiyar gwamnati ce ya ai a'a dukiyar gwamnati su wane ne gwamnati al'ummar ƙasa su ne gwamnati yanzu kayan bakiran abin da kayan kanin daga dukiyar al'umma ranar alkiyama aikin cirin da a kanka a ce sai ka biya kowane ɗan ƙasa lallai jama'a ku yi takatsan yin an nan daga cikin sarki ya kiyaye mu sai Allah ya ce wa'idan hakantin zalimi idan hukunci ya kame zan ku yi tsakanin mutane Allah yana umarni ku an tahkumu bil adl ku hukunci ainihin da adalci a ran mun ji hadisi sahihi wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗi daga cikin ƴan aljanna akwai masu yin hukunci tsakanin jama'ar gari ko kuma tsakanin iyalansu da hukunci na adalci Allah madaukakin sarki da kanshi sai ya yaba wa wannan wa'azi nashi har yin wa'azi ne Allah ya mana ku sai ce inna allaha ni'ma ya'idukum bihi ma dalla da wa'azin da Allah yake muku Allah ya haɗu wa'azi shi da kanshi sai ya fara wa kanshi ni dalla da irin wannan wa'azi ne daɗi ni dalla da irin wannan wa'azi ne gaskiya na Allah ni dalla da irin wannan wa'azi wanda ya kai matuƙa wajen balaga inna allaha kana sami'an Allah ya kasance mai ji basirar kuma Allah mai gani wannan duk aya ta hamsin da takwas cikin suratul nisa kun ji wannan aya abu hurairah ya karanto wa almajiran shi ita sai ya ce ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yada'u ibhamahu ala udhihi sai wannan Allah yana sanya babban yatsan shi a cikin ainihin kunnen shi wa isba'uhu allati taluha ala ainihi sannan idon shi kuma yatsan shi wanda ke biye da babban shi ne ɗan adam ya ɗauke nan faɗa shi kuma an yin shi haka ke nan kun gani babban yatsa ya sa shi a kulle nabi da babban yatsa tun sai ya sa shi daidai da idan shi haka sai ce kana abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah Allah ya kara mishi yarda yake رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما هذا من الله هكا kun yi kasar haka da yake cewa inna allaha kana sami'an Allah bai ji ne sai annabi ya san ya hakan shi a kunne ne musulmi ne Allah yana ji sannan basira Allah yana gani ma'ana Allah madaukakin sarki yana ji kuma Allah yana gani ko kun fahimci ma'anar hadisin ne Allah yana ji da ina ne dan adam yake ji da kunne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara Allah madaukakin sarki yana ji kamar wanda irin jiji zai dace da darajar shi sannan ya sa ainihin babban alaƙar shi da ke biya a idon shi wannan yin biya na ne Allah maɗaukacin sarki yana gani dole da ido Allah yana ji Allah yana gani wannan hadisi sahihi ne al'umma na gida da ya ɗauke shi a nan ba ta dubu hudu da ɗari bakwai da ashirin da takwas da al'umma ibn Ibrahim a cikin ainihin na kenan na ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da talatin da biyu أبيه القاسم وأنت الضمعية الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني من شرح البخاري أكثر فتح الباري مجلد من شرح الشافعي الذي أتي بسبعين أكو يأتي أخرجه أبو داود الإمام أبو داود كتب الحديث بسند قوي على شرط مسلم باسم التنبيه أبو شرط الإمام مسلم وقال البيهقي إن كانت واحدة بشر بيع كفى من أمتي المدار بالإشارة المرمية في هذا الخبر من بأنه في أسئلة جديد بأخرية تحقيق النفس لله عز وجل بالسمع والبصر yana tabbatar da Allah maɗaukakin sarki yana da siffar ji kuma yana da siffa ta gani fa ashara ila muhammadin sam'i wal basri don haka sai annabi ya nuna zuwa ga wuraren da ake tabbatar da ji da kuma ainihin gani daga jikin ɗan adam li isbati sifati sam'i lillahi ta'ala wal basri lillahi ta'ala domin a tabbatar da siffar ji da gani da Allah madaukakin sarki wa afada hadha al khabar wannan hadisi ya fa'idantar da cewa annahu sami'un Allah yana ji basirun Allah yana gani lahu sam'un Allah yana da ji والرسل الله ينبغيه لا على معنى أنه قر أي لا يكون بستة أيديه إلى مدة ستة أليه تتبع الله هذا يتكين سوكي ينبغيه الله هذا يتكين سوكي ينبغيه أما با إلم أيديه واتو ستة تندى ستة دا لا أدن دا مع أيديه ستة جيدة دين هو أن يكون ستة تندى من القصة أما هذا يتكين سوكي ينبغيه من يكون حديث فرقه حديث موسى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذكر المسيح الدجال النبي يعرض بيان الجنه المسيح الدجال النبي وصحبه وعزيز من المسيح الدجال بين ظهران الناس أتكن كان متعني النبي يزورنا أتكن متعني yi musu karatu yi musu wa'azi yi musu jawabi dangane da dajjal wanda zai zo a ƙarshen duniya wanda hausa ake cewa jujjal faƙina daga cikin al'umma ne ce ya ayyuhan nasu ya ku jama'a inna allaha rabbakum laysa bi'awar Allah ubangijin ku ba ido in yake da shi ba ana wa inna al-masih ad-dajjal a'war masih ad-dajjal shi almasihu isa ana ce mishi almasihu ne shafaffe da albarka shi kuma yin almasihu dajjal ana ce mishi almasihu ne ko dai mai shafaffen ido guda ɗaya tarihin shi guda ɗaya shafaffe ne kuma kuma ƙasar shi daidai wurin dindiniya to babu dindiniya kamar katako ne da katako aka haɗa haka shafaffiya ce babu dindiniya da nuna ce mishi almasihu kenan to an yi maɗaukakin sarki ba ido ɗaya da shi ba المسيح يكون الدجال اعور عني المؤمنين ابن سمدان بدائه كأنه إلهة قافية كمد سشن إنبي إذا كسن إنبي دا إن كوكن إن هذا بحوش يكي شاوى من تاني أبن سوسو تو إن تبوش توان مقيت إنا to haka inabi na yake to annabi ya ce haka ainihin idan shi guda ɗaya yake ɗaya ya ainihin mako haka idan ɗayan hannuwa to ɗayan ya ainihin wato yake gani to da mai yake gani da idan hagu yake gani ni ba na ɗin shi ne ainihin ya yake haka ya bi shi ya rufe ido ɗaya yake da shi zai yi ƙarshen duniya yake shi ne Allah sai da Allah yake cewa ƙarya yake Allah ba ido ɗaya ne da shi ba Allah ido biyu ne da shi mahallin shahid kenan Allah yana da ido kuma idanuwa biyu to in jijiran ya ce shi Allah ne sai ka ce ƙarya ne don idon ka ɗaya ne wannan hadisi sahihi ne al-Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi Bukhari ya rawaito wannan hadisi a nan da dubu uku da ɗari hudu da talatin da tara Muslim kuma a nan ta ɗari da sittin da tara da nan ta ɗari biyu da saba'in da hudu Allah ya taimake mu عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عبد الله بن عباس أنه قال مشي ذلك الدجال هو أعرض أعرض رجالا يأتي الدجال إنشي وعيائي كل وعيائي تنمي وتتلي أبن أكي نفي باب قهر إدو بقى أتكلم من إدو وعيائي ba kwaya ido a cikin wanda an ce irin kwaya ɗaya ido ɗaya ne to irin ɗaya ba da wani kwaya ido ɗan ne fat cikin idon nashi haka yake ba da kwaya ido shi ne ma'ana ainihin wato hijab fanni wato fanni ne ba da kwaya ido asibitin nasu da abdul'izza ibn qatil ya fi kama da abdul'izza ɗan qatil wani mutum ne da ya mutu tun a zalimiya sahabbai da yawa sun san shi فإن خلقه ذلة فإن ذلكم ليس بأعور من أن صلى الله عليه وآله وسلم يأتي كل دين بالجاهلي وأن بصفا أن مهلك قوة هلك amma dai ku sani da cewa ubangijin ku ba ido ɗaya ne da shi ba ƙarshen duniya dajjal zai zo jama'a Allah kada ya nuna mana wannan lokacin wannan lokacin duniya za ta rikice dajjal zai kewaye duniya a cikin kwanaki arba'in cikin kwana arba'in zai kewaye duniya kuma dajjal din nan saɓanin yadda ake cewa wai turawa ne ƙarya ne ba wai turawa su ne dajjal ba dajjal wani mutum ne ƙwaya ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a yanzu ilmin yana nan a ɗaure yana nan a ɗaure shi ma kuma ɗani daga cikin ƴaƴan annabi adam sai dai kuma shi Allah ya shi wani irin fitinan ne hatsabibi ne na ɗaya kenan kamar ya jujuwa ma juju ya jujuwa ma juju ba aljanu ba ne halittu ne su ne mutane ne su mutum ne a sararin duniyar nan inda ma katanga ce aka samu wani babban salihin bawan Allah ya ainihin tsakanin da su idan duniya ta zo ƙarshe za su samu damar rusa wannan katanga su shigo kuma su ta kisan mutane su ta ɓarna kada Allah ya nuna wannan zamani to shi dajjal idan ya zo zai zo da idon shi kwaya daya kuma zai kewaye duniya kuma yana da iko akan mai da mara rai in haɗu da kai zai ce ni ne Allah yaya za ka bi ko ka kashe ka idan kai mai son bayani ne ko mai son jawaya ne sai ka ce nuna min dalilin da zai tabbatar da cewa kai Allah ne sai ce yanzu idan na kashe wani na raya wani ya ka yadda sai kashe wani sai raya wani sai sa sama turuwa ya ainihin sanya abubuwa ga su nan birgit dabbobi ya sa su su haihu su yi albarka su lalace ya yi tayin abubuwa na ainihin su dabaru inda zai ruɗar da mutane jahilai cewa shi Allah ne shi ne annabi ya ce fa inna hamaka al-hillatu ko dai a wannan lokaci ya hallaka hallakakku ko kuma masu tauhidi za su tsira to yaya masu tauhidi za su tsira sai annabi ya ce to shi dai ubangijin ku Allah ba ido ɗaya ne da shi ba shi ko jijiyar idon shi ɗaya ne kun ga in ya ce shi Allah ne da za ku yarda ba kenan kun ji fitina ta farko ta dujal fitina ta biyu shi ne ko kin mutu kina cikin kabarin ki baki tsira ba Allah ne shi wannan iko kuma zai zo shafa kabarin ya shafa kabarin sai mutum ya miƙe tsaye ya dawo da ranshi ka tashi a firgice sai ce maka shi ne Allah idan ka yarda sai sake kashe ka shi kenan ka mutu kafiri kenan domin ne ita ce fitowa ta ƙarshe kuma to anan annabi sallallahu alaihi wasallam a gari ya bayyana mana waye dujal yake ce mana dujal idan shi ɗaya ne sai ce Allah ba ido ɗaya ne da shi ba ido biyu ne da shi yanzu mun gano cewa Allah na da siffar ido kuma idanuwan nashi guda biyu kenan duk wani da ya zo ya ce mana shi Allah ne a halin idon shi ɗaya ƙarya yake yi mun zo ku ɗauko magana ɗazu a nan duniya ba zai yi a ga Allah ba duk wanda ya zo ya ce shi Allah ne sai mu ce ƙarya ba wannan ma dalili idan kun fahimci wannan da kyau yanzu wannan bala'i na hujjal menene mafita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin shi da al-Imam Muslim da Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Nasa'i yake cewa idan hujjal ya zo ina da rai to ni zan tsaya in yi muku gwagwarmaya da shi na'am sallallahu alaihi wasallam domin ni musulmi kayan Allah ne wanda ya danka a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan dajjal ya zo duniya nan annabi yana da rai kowa zai ci gaba da harkar shi annabi sallallahu alaihi wa sallam zai maganin shi sai annabi ya ce amma idan ya zo ba ni da rai ya ce to kowa ya yi ta kanshi to da yake annabi yana ƙauni ne sai da ya ba mu dafa'i sai da ya ba mu magani game da shi ni maganin shi ne alƙur'ani sai ce ku karanta mishi ayoyi goma na farkon suratul kahfi na haka in ba ki iya ba sai ki fara hadda daga yau domin yiwuwa an gina kina shan kwana NPC sai ki gan shi yiwuwa an gina kin tafi za ki gangara nan na sai ki gan shi za ki haura haura oji sai ki haɗu cikin tabarmu in ba ki iya ba aiki ya samu ki nemi ki haddace qur'ani gaba ɗayan shi inda zai yi ba ki haddace suratul kahfi inda zai yi ba haddace ayoyi goma na farko idan kika haddace ayoyi goma na farko ɗin nan annabi yake duk inda kuka haɗu da shi kina karanta mishi zai kauce ba ki wuri shi ke nan Allah ya raba ki da shi to nuna cifa nuna cifa waye zai mai gata dan banga ne za su je su ɗaya a ƙadari dan banga shi ne yana ta kai shi gwamnati ce za ta tura duba aljali waye zai miki lokacin akwai gwamnati ma kowa ya waƙo kowa yana ta kan shi to ne abin yi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake baki addu'a idan kika yi tahiya a sallar ki ta azhar la asar magriba insha asuba kowace sallah sai ki addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa a'udhu bika min azab jahannam wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal Allah ka tsare ni daga fitinar kabari da fitinar jahannama da rigingimin rayuwa da mutuwa Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu daga fitinar jujal wannan garanti ne in kina yin wannan addu'ar aka ce jujal ba zai samu zuwa ga kabarin ki ba balle ya samu zuwa ya tayar da ke ya saka miki aqida kafirci ya sace kashe ki akan aqida ta kafirci jujal zai shiga ko'ina a duniyar nan tun daga muciya hacci kaji har dogon bauchi har sakwata har kano zai shiga ko'ina a ƙasar saudi arabia da ƙasar iran da ƙasar mali da pakistan da ko'ina amma garin makka da garin madina ne kawai ba zai iya shiga ba yanzu allah yake idan ya je madina sai ya kuriya ina shi ina shi munafukai sai su fito waɗanda suna nan a madina jibge suna zagin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallama suna tsinewa a sayyida aisha suna ce mata mazinaciya ce amma sun zo sun fake cikin madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya zo ya tsaya ya kuliya sai su fito al-imam Badruddin al-Aini a cikin sharhin sahih al-Bukhari yace ai ba wasu bane daga cikin su sune waɗannan yan shi'a da suka taru a Madina yace kuma ba su suna ta ƙara taruwa a wuri guda a Madina in kika tafi a wali na Madina anguwar da Abubakar Siddiq yake da mata yake da gida a wurin lokacin da aka bashi labarin da su annabi sallallahu alaihi wa sallam a daidai wannan ainihin unguwar in shi a suna da gidaje da menene menene nasu sun yi ƙarfi a wannan unguwa za ki ga ana kiran sallah daga masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ki ga yadda kika ga ana koya jakuna sai ki ga suna barin masallacin annabi suna ta cikin garin madina suna guduwa wannan unguwa ba a yi sallar da su ba sannan kika je ga katon gini na sun ba shi da bambanci da coci masallaci ko ba abin da ya shafe su da masallaci ana ta kaɗa kaɗa ana ta shagulgula da sunan kuma a cikin madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin biyar da ta iya buga intanet ko ku buga www.fnoor.com salsalin nur.com akwai rahotanni masu ɗimbin yawa ya kuma shekaru hudu waɗanda na tattara na zuba akan wannan websa na intanet na je na ɗaɗɗauko hotuna da kamarori da bidiyoyi da sauransu mun na zo na tara su akan intanet na watsa su duniyar musulmi kowa ya ga menene yake faruwa daga abubuwan da muke faɗi shin ƙarya ne ko kuwa duk wani abubuwa ga shi nan na kira su da sunan mahawila ma'anin mahawila da larabci shine shedun halitta shirkin halitta ne zai zauna a garin manzon Allah yana zagin matan manzon Allah aiko yana tsire wa ainihin Abu Bakar Siddiq da Umar da Hafsa da Muawiya da Yazid waɗannan sai shirkin halitta yasa na kira su da annahawula ku karanta wannan ainihin faisalnews.com mun sake sabunta abin da muna ta kokarin duk abubuwan da ke cikin wannan website din mu zauna mu fassara su da turanci mu sake auna su kowa ya gani mu je a sake yin su da ainihin Hausa a auna su cikin waɗanda suka iya fulatanci nufanci da sauransu a sa don duniya ta san mene ne yake faruwa game da waɗannan mutane ne ba sai mutum ya zo ya sabko ta daga baya sai al'umma musulmi ce wai ana faɗa da musulunci ana faɗa da wani ina ina musulunci kake da ƙarya kake yaudara kake yi ka je Allah ya haɗa ka da kowaɗanne irin ƙwatattu ne ko a zalumai irin ka wa kazalika muwalli ba'd dinina ba'da dan haka jama'a kun ji bai zai shiga ko ina a duniya ban da garin Makka da Madina amma har jidda goje har riyad har damma har duk waɗannan wurare da ba harami ba to zai iya shiga a cikin ƙasar saudi arabia babu inda ba zai shiga ba a ƙasar iran ba inda ba zai shiga ba a najeriya ko afghanistan ko sokoto ko katsina ko birnin kebbi ko gombe ko yola ko ina a cikin kwana arba'in zai kewaye ƙarshe duk ya gama kewaye duniya ya sa waɗanda suka zama kafirai suka zama ya gama ɓarni shi baki ɗaya sai Allah ya turo annabi Isa alaihi salatu wassalam mala'iku guda biyu za su sauke annabi Isa a daidai manaran masallacin baitul maqdis su sauke shi a bisa fuka-fukai ga shi ne annabi yace yana rataye da mayafi fari haka kan shi yana ɗigar ruwa kamar ya fito daga wurin wanka annabi Isa zai zo ya fara yawon ra'azi shi kuma yana bin dajjal dajjal ya yi annabi Isa na bin shi har kowa ya batse shi ya kama shi ya kashe shi duk wannan fitintunin ƙarshen duniya to alamomin su ne suke faruwa a yanzu su ne yanzu mutane sun fito akwai masu bautar dujal a abin a america da sauran ƙasashe akwai masu bautar shekan a sauran ƙasashe duk waɗannan abubuwa sharar fage ne na in ya zo yana da mutane yanzu akwai mutanen da wai tausayin dujal wai dujal tun da ake ana tsini mai albarka shekan tun da ake ana tsini mai albarka to su ko tun da haka ne su kuma suna jin tausayin shi bari su bauta mishi kun ji kuma duk abin da Allah ya ce ba kyau in dai sun san dujal yana son wannan abin sai suke da kyau duk abin da Allah ya ce ba kyau ba ya so in dai sun san cewa shekan yana son wannan abin sai su yi don haka shan giya zina bautar jinki tsafi da sauransu duk abin da Allah zai yi bakin ciki da shi shedan ya yi na bayan abin to shi ne wai suna ji tausayin shedan ne wai tun da aka tsire mai albarka zamanin annabi adam kowa yake kin shi to sai yanzu dai suke dan nuna mai kara kun ji kuma sabon kafirci to duniya mun fa tana cike da rigingimu mutane kuma ba su san abin da ke faruwa ba in an zo ku ana zama lafiya sai ka ɗauka duk duniya na haka in zo ku ana tarbiyya sai ka ɗauka duk duniya haka wannan yadda abubuwan zamanin suke yaɗuwa rediyo talbijin intanet da jaridu shi ne yake gaggawar yaɗa abubuwa kawai sai ku ga 'yan yara a gwamnati suna yin taro suna yin taro kafin kwana biyu sun kulle da wata aƙida kafin ku ankara sun riga sun gama lalata al'umma a kan wannan aƙida sannan kuma sai a zuwa na fargar jaji Allah ya rikin sun ce ke nake yi. Hukumu wannan ne hadisi kenan wanda wannan hadisi sahihi ne al'umma an ya rawaito shi a mujallabi na ɗan shafi na ɗari biyu da arba'in da shafi na ɗari uku da sha biyu da kuma ɗan shi Abdullahi a cikin kitabu sunna a lamba ta ɗari takwas da arba'in da ɗaya da lamba ta ɗari takwas da hamsin da Ibn Hibban a ainihin lamba ta dubu ɗaya da ɗari tara abu da littafin yaran da zan'an da al'imamu abu dauda al-tawalisi a lamba ta dubu biyu da ɗari shida da saba'in da takwas da al'imamu tabarani a cikin littafin shi mu'ajin kabir a lamba ta dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai da ainihin goma sha ɗaya Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan hadisi sahihi ne حديث يقول أتبعنا من باب شيء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga jabir ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya qala annabi yace yakhruju ad-dajjal fi sifatin min az-zaman dajjal zai fito ne a lalataccen zamani a zamanin da ɗabi'u na garbi sun yi sauƙi mutane sun lalace don haka kuke ganin abubuwan da a da jama'a da abin kyama ne yanzu ku dubi da ƙaramin misali a nan mutuwa in aka ce mutum yana shan taba in ka je gidan ɗaurin auren aka fito da abinci wallahi ba za a ci da shi ba bai isa ba sai a sa masa a murfin kwano kamar kare sai a aje mai gefe guda ba za a yarda mai zauna ya ci cikin jama'a ba don yana shan taba duk wata sana'a da kake yi ta kaskanci kyamar ka ake yi in ka ce wannan karuwa ce kyamar ta ake in aka ce wannan dandobi ne kyamar shi ake yanzu mutane gaba ɗaya in kai kana nuna musu kyama to yai kai ne ma za a ɗauka kai ne zafin ra'ayi ne yadda ɓarna ta bazo cikin al'umma zinace zinace sun yi yawa to yanzu zina ta zama ma wai ado ce ma ba ka yin ta kai wawa ne ma yanzu kawai yanzu abin da suke yayi yanzu yayin luwaɗi suke yi makarantu jami'o'i ma'aikatu ko ina yanzu yayin abin da ake kenan mata kuma yanzu na ɗigo suke yi jama'a kamar yadda da hausa yake cewa Allah ya nuna mini annabi to Allah ya nuna mini annabi din wallahi a wani gari wasu mata ne suka taru suka ce suna so ne a yau ne waje wa'azi a san me yake faruwa su irin matan nan yanayin mutane ne ni ba su sun aure su sun ba su komai na rayuwar duniya sun wadata su da komai amma ba sa kula su sun koma waje suna gunata zuwa gunata da luwaɗi su kuma sun bas sai ita da take magana a madadin su sai take cewa to yanzu fannin cikinmu wadda ba ta zina ba ta luwaɗi to ita ce mutumiyar kirki wadda sai dai ta je ta sai giya sai ta sha sai ta bugu kawai sai ta kwanciyar ta a gaba ita ba ruwanta da zina ba ta ba ta ma ɗigo cikin ba haka ba mafi yawancin nan daga wadda take na ɗigo mace ta gogi mace ko kuma sai wadda ta samu direban gidanta ko mai gadin gidanta ko yaron gidanta ko wani saurayi yana zina da ita waɗannan ba musulmi ne jama'a a nan arewacin najeriya Allah yana cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islamiha kar ku ɓata ƙasa kar ku ɓarna a ƙasa kar ku ɓata duniyar nan bayan an gyara ta wannan ƙasar ta mu an gyara ta da masu ɗan hodo sun tsarkake ƙasar nan da shari'ar musulunci da jihadi shekara ɗari biyu da ta wuce sai da zama ba a kafirci ba a zalunci ba a bid'a duk wani haram da makaruhi to ko ana yi sai dai a ɓoye don haka saɓon Allah a irin wannan ƙasashen nan ba iri ɗaya ne da waɗancan ƙasashe ba waɗannan abubuwa suna daga cikin sifatin zamani lalacewar zamani zamani ya zama babu mutunci zamani ya zama babu muru'a mai mutunci ana mai kallon banza mara mutunci shi ake girmamawa yanzu mutane da su damu da ina ne kake samun kuɗi ba almuhimmi dai ka ɗiba ka ba su mutane yanzu da su dubi abin da kake gaya musu a wurin wa'azi shi ne gaskiya ko ba shi ne gaskiya ba almuhimmi dai ka faɗa musu abin da ya da sun zuciyarsu wannan muna magana a cikin musulmi kenan jama'a ba a tsallaka fagen kafirai ba fa waɗanda su tuni sun riga sun sha tabbata tsakanin su da Allah madaukakin sarki cewa ba ruwan shi da su kada ya sa musu baki a cikin harkar su mu musulmi ne da muka ce Allah ya yi ruwa ya yi tsaki a cikin harkar mu hudun yau aka tsare game da tsafi hudun yau aka tsare game da shirka yanzu karatun da za mu a yau insha Allah a nan wurin da la'asar fa babban abin da za mu karanta kenan akan maganar tsafi waɗanda hajjin zai da littattafai waɗanda waɗanda ake ce malamai ne fa suka rubuta su a duniyar nan kuma yin waɗanda ke aiki da littattafan nan fa waɗanda ake gado ne malamai jigga jiggan malamai su suke aiki da waɗannan littafai na tsafiya za a je a kashe wani ya za a bi a gurgunta wani ya za a wani a sha gidan da bakin shi wuce ni da ta tsare ni daga baya ba a kore ta daga gidan miji wani ne neman auren wucewa ba a lalata wuce ta ce lalle sai ta zauna gidan wani ya za a aiko mata da aljanu ya za a saka mata jini a farjinta ya za a hana ta haihuwa ya za a sa ta ta ɓarar da cikin da take da shi yaya za a yi wani a je a yi mishi tsafi zalunci ya kare a tura aljanu su je su kwashe dukiyar waɗannan abubuwan fa ina magana a cikin mu ne mu musulmi ɗin tukuna da muka ce Allah ne mu da mu da shi shi kuma da ruwan shi da mu mun waɗannan abubuwan ne in ana yin su jama'a sai a ce ana zagin musulmi dan fa Allah ne ya taimake mu fa gaskiya ce halinta fa ku saurari kasusuwa na da ne a ainihin tudun gaba na muƙaddimar tafsiri tun daga kasar na ɗaya har zuwa kasar na biyar waɗanda muke muƙaddima jama'atun musulmin islam ta kira mu duk ƙasar nan ta ce a zo a yi taro a kan tafsiri da bayanai dangane da haka su da kan suka raba mana takarda suka ce ga irin guidelines ga irin shawarwarin da suke bayarwa game da yadda ya kamata a gabatar da tafsiri mu da sun dama hali sai da haka muke yi muna yin hakan ne ake kawo ƙaran mu ake cewa muna zagi aka ce a rinka yin tafsiri yayi daidai da qur'ani da hadisi yayi daidai da maganganun malaman salaf tafsiri ya rinka yin wa'azi game da tsafi game da ginace ginace game da zalunci game da murtiya game da danniya da yan siyasa suke yi muka ce dama mu haka muke yi aka ce mu muna yin babu to yanzu tun da an dawo kan hanya alhamdulillah don haka ni ba kowa takardar na ce kowa a buga ta kowa ya gani haka muke yin wa'azin da ake kai tsaron mu ma'ana wa'azi sai dai a zo a ce a yi ta yin zikiri a yi ta yin zikiri zikiri gaskiya ne amma zini da mutane suke fa sata da mutane suke yi na mutum ne ya zo ya sato dukiyar gwamnati ya zo ya ba malamin dubu kaza to ni malamin zai jawabi akan hanyar sata dukiyar gwamnati sai da haka dole ne jama'a a tsaya a gaya wa mutane gaskiya kun ga kafin mu yanzu ba abin da ake a najeriya mafi girman sabo irin tsafi duk mutanen da kuka ji an ce sun bata karya ne an sace su ne ba wanda zai bata a Najeriya a sake ka kai ta yawo a bakka da ranka da lafiya ka za ka haɗu da mutane a ina ka ci ka ce agogon bauchi ka fi a ka a kai ka amma ku ji an ce mutum ya bata karya ne sace shi aka aka je aka yanka shi aka cinye naman shi ake shan jini da ƙoƙon ƙwaƙwalwar shi kuma guraben yankan kan nan fa duk an san su jama'a akwai su a nan sabon gari akwai su a GRA akwai su a gaskiya corporation purpose akwai su a tudun dukkan akwai su a tudun yaba akwai su a ko'ina an san su ba ya sai da suka ba da kalubale cewa in dai da gaske gwamnati take yi za a yi gyara a zuwa ɗauke mu za mu je a nuna su in da gaske ne kamar sai aka yi shiru amma kowa ya san muna matasa a garin nan Allahun rasu ma aka kama gidan yankan kai an yi sabon gari a tsakiyar jama'a aka fasa shi aka ƙuna a sun yoto ne sai ba ta kaba ga sunan wani da wani manya su ne suka sake zuwa wani wurin da wani wurin suka abin nan yanzu za a ce yanzu kawai sai ku ga mutum ya ji ya tsaya a gudu ka haka ya yi shiru kai na kake jira sai ce a ina jiran wani ne wani eh a wani gida gida ka ba sai a ce a kira sai a je duk gidan babu duk an babu mai wannan sunan ya tsaya ne yana bako da wani yaro ya dan sulluke daga uwar shi tiɗi tiɗi tiɗi tiɗi ya fito sai sure shi kafin kwana biyu shi kenan ya zama dubu ɗari biyu da saba'in an yanke kanshi an cinye naman shi ana shan ƙwaƙwalwa da abin nan jini da ƙoƙon kanshi ke kuma kina nan kina ta salati kina kaza kina kaza kina kaza dole ne yanzu ku ɗauki ɗabi'ar mutanen ƙasar makka da madina kun san a makka da madina dare da rana rufe gida ake yi dare da rana balarabe zai garke ƙofar shi in ka zo ka buga nan rani ne sai ka bayyana kanka an gane waye kai ba yaron da za a bari kuma da zai iya zuwa ya buɗe fakata makka da madina ke nan da ake zaman lafiya balle mu nan don haka wallahi al'azim ku sa kula game da 'ya'yanku masu cin kai suna nan yanzu sun ƙara wasa wukarsu saboda dama abin tsafi ne masu luwafi suna nan sun wasa ƙaƙƙun wukarsu ta ɗan luwafi ne yasa tsafi ne saboda zaɓe da ƙuri'a da kaza da kaza da samun kuɗi da kaza da kaza da kaza dole ne sai kun yi taka tsantsan wannan sakaci da kuke ku zubo ƴaƴa su wuce gaban ku kamar agwagwa wallahi sai kin tattara su sun koma baya inda kika wuce kika nuna musu sannan su wuce amma ba wai su sun je sun yi zarɓaɓi kafin ke ba amma ina gaya muku wallahi babu wata hukuma da za ta tare muku mutuncin jinin ku da 'ya'yanku namu ku tashi ku ɗoye 'ya'yanku ku adana su magariba ta yi kada a aiki yaro duk yaron da za a aika ya kai ka kashi tuwo ta mata karfe biyar ido na ganin ido magariba na yi a buga waya hajjiya ki jiƙa gari ki sha ina gina muku waɗannan da kuma kuna ganin kamar raha ne duk yadda ba kwa tunani wallahi tallahi abin ya wuce nan yau wata biyu da ta wuce budurwa ce fa budurwa ta gama NCE fa ta tafi kaduna ne za ta kai takardun ɗauka aiki za a ɗauke ta malaman makaranta ta ƙi shiga mota ta gangaro ta shiga daidai masallacin idi na sarki din nan daidai inda gaba take yanzu aka ɗauke ta shi kenan sai aka fara tafiya sai da aka yi ni guda ana tafiya aka zuwa kai su wani gida sai dai waya ta buga ta ce to su dai yanzu ba su san inda suke ba a ci gaba da addu'a aka yi ta addu'a aka yi ta addu'a shine Allah ya tsoratar da su mai gadin gidan ya tunkuɗo su waje ya ce zai taimaka musu kaza kaza kaza kaza kaza shi ne yankan cin kan uban gidan gaba ɗaya da ya fito aka ce waɗannan daga gari aka tsinto su ya ce na ce muku ku daina tsinto ni da 'yan gariyan nan suna ta karanta qur'ani ba sa cewa ta daɗi shi da kansu ya ɗigo su a bujamin ya kawo su gaba flyover da ya zubar da su ya juya da gudu a gidan rediyo aka hira da ita ɗar ɗan anguwar cikin garin zariya ce waɗannan abubuwan kana ɗauka wasa nan da tizo ya fito layin rediyo min tudun madafa mota ya hau ina za a kawo shi pivot sai tsinci shi tun a wani ƙololon daji a kano a cikin gidan rediyon kano na jiya mai shirin baba daga ina kake yace daga layin rediyo zaria to mai kawo kano yace shi ya shiga mutane a kai shi pizat kai sai gan shi a kungurmin daji kawai kaza kaza kaza kaza kaza shi ne ta gudu kawai ya gan shi a gari aka kawo shi shi ne aka ce ainihin kano ne to tafiya ma ya kawo karfi da tuni yana lahira wallahi ku daina ɗauka da wasa duniya ce suke nema kuma malaman su na tsafi sun ce musu kirarin duniya shine a neme ta ta hanyar banza ba a neman duniya sai da kazanta mahaukaciya a yi mata ciki jaka a yi mata ciki ba ku ji ba kwanan nan akuya ta zo ta haifi ɗa kai na mutum jiki na akuya kwanan nan ba ku ji ba duniyar lalata ce fa wai sun ce a rikidi duniya ne da haka ba Allah ba zai bada abin da ake so ba suna neman kuɗi suna neman mulki suna neman a ce sai su kuma Allah bai nufa ba sun ce kuma dole sai su to ba dole su karkace ba saboda haka abin da ya kamata talakawa su tsaya su lura shine ku yi kokari ku kiyaye mutuncin ku da ƴaƴanku da jinin ku da sauransu amma wallahi kuka ci gaba da sakacin nan to wallahi abin ya wuce yadda kuke tunani mata in za ku je sallar tahajjud da tsakar dare din nan ku sani ba dole bane amma in mijinki ya miki izini wallahi kake ta yake kadai akwai abubuwan da in nazo ina faɗa wa mutane wai abin da ke ba ni haushi da su wai kai ya kake sanin ka ba ina ruwanka da yadda na gina sani almuhimmi shine ne ka kiyaye an faɗa maka ne don ka kiyaye ba ana baka labari bane ba so ake a burge ka ba daga cikin aikin mai wa'azi shine tsoratar da mutane game da barna amma in suka ce to kaiya ce ka san wannan to ka zauna ka jira ran da ka gano ran da na gane mai yawa ran kanka yana kurme ya kamata ku gane hatta sallar tahajjud ko tafsiri in za ku je daga dare ku rinka tafiya cikin tawaga ne in ba haka ba ba ku samu namiji cikin mazajen ku ya rike makami ya bi ku idan an gama tafsirin ko tahajjud din ku sake rako ku amma duk yadda ba kwa tunani wallahi suna ne suna kasa talakawa a faifai su yi tunanin to mun bullo miki ta nan sun gane eh to mu bullo ta nan to mu bullo ta nan to mu bullo ta nan to mu bullo ta nan asibiti ne yanzu kin je wanta ta haihu eh to a samu mutum uku ko mutum biyu su tsaya a kanta har asibitoci suke bi suna fata jarirai duk sai kun lura da wannan abin kuma yanzu abin an ƙara wasa wuƙa saboda 2011 is approaching zaɓe na gaba ya kusa kuma dama da gwargwadon zaɓen da gwargwadon yawan tsafi kuma malamai ne ba a soro a nan ganin suke suke ba su fatawar in ba a yi haka ba fa ba za a kai ga nasara ba to shine da sai a ce to su albani suna zagin malamanmu suna zagin shirinai suna zagin sayyidi to yanzu jama'atu na da kanta ta ce lallai a yi wa'azi a kan tsafi muka ce to mu kan dama wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu dama mu tuntuni muna wa'azi akan tsafi Allah ya kiyaye wani yake cewa wannan ainihin hadisi ainihin al'ummu ahmad ya rawaito shi da ainihin wato ruwaya ingantacciya sannan kuma sai shi ainihin wato ibn khuzaimah shi ma ya rawaito shi a asalin littafin da cikakken isnadi Allah ya taimaka ثم ترى الحديث بطوله يا أما حديث من قبائل شو وقال في النبي يتي يأتي الناس ذو هو متنشي دجال فيقول سيتي دسو أن ربكم من يؤذنجكم وهو أعور أهالي إذن شقاء من ذا الله يتي وإن ربكم ليس بعاور يؤذنجكم بائده إيك بشيبا hadisin ne gaba daga cikin ainihin hadisin da mun kawo a cikin ainihin littafin da shine hadisi na biyar kuma na ƙarshe an anas bin malik qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anas bin malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace unzurukum ad-dajjal ina gargadin ku game da dajjal ana innahu a'waru ayni yumna shi ta dajjal idin shi na dama guda daya mataccen ido ne baya aiki wa inna rabbakum laysa bi'awar amma ubangijin ku ba ido ɗaya ne da shi ba maktubun bayna ainihi an rubuta a tsakankanin idanuwan ainihin wato shi dajjal din ma'ana tsakanin wannan ido na dama matacce da wannan ido na hagu wanda yake harbawa amma shi ma babu ƙwayar baki a ciki an rubuta kafara haka uwar shi ta haife shi an rubuta kaulasan da fadara dalili akan shi kafir ne يقرأه كل مؤمن وما أنه يقول كل مؤمن ذي أوله كرنت هكا يقرأ وكل مؤمن ما يقرأ دليل من بيئي كراتو حول بيئي كراتو بو ما الله يقول أولا زمني الله زي با قوة إيكو سيا إيه كرنتا قوة إيه كراتو با قوة إيه أليف باء با قوة إيه ألو أمبا كي ووزل با kina ganin shi zaki ce ka fara zaki iya karantawa a wannan zamani dalili ne akan cewa Allah ya bayyana shi don kowa ya san shi wannan hadisi Bukhari ne ya rawaito shi a lamba ta 3131 da lamba ta 3408 da lamba ta 2933 Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan shine karshen karatun mu ne insha Allah ta'ala za mu ainihin dan saurara a nan da ikon Allah Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ci gaba da abin da zai biyo dawo insha Allah ta'ala saboda yadda muke da buƙatar ainihin wato lokaci din yanzu za mu taƙaita wa ba za mu samu damar shigar da ainihin tambayoyi ba sai a gobe insha Allah ta'ala karatu dai za a ci gaba da shi kamar yadda ainihin aka ɗauko don haka muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah